الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب حدودك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارشده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله قواعد شافي نوى ثلاثين دهود أنام إلى ذا متاشف ومن أقر بوجودها wanda ya yi ikirari ya yi ikirafi bi wujudi da wajibcin sallah wa tarakaha amma kuma ya barta ya saba wa wanda muka faɗi wato hukuncin sa jiya jiya mun ce man tarakaha jahadan laha wanda ya bar sallah baya yi domin yana jayayya da ita yana jayayya da wajibcinta bayan malam ya ce maka fahiya farudun bil kitabi was sunnati wal ijma' farilla ce a qur'ani da hadisi da ijma'in maluma to duk da haka shi yake bayyana da wannan ijma'i da shi sallah ba wajibi bane wannan aka ce maka fa huwa kalmur tajji kaman wanda ya ridda ne ya bar musulunci gaba daya yusta tabu salatan ana neman ya tuba tsawon kwana uku ana bar wa'azi da nasiha fa in taba turika in ya tuba a bar shi in ya fara yin sallah wa in lam yatub in bai tuba ba kutila bi sai a kashe shi da tafabi ko wala yugasalu ba a masa wanka wala yudfanu ma al muslimina ba za a binne shi a makabatar musulmi ba wa ma yuhu bi jamal al muslimina wannan hukuncin wanda ya barta yana jayayya da ita kenan wannan kuma ka ce wa man aqarra wujubiha wanda ya tabbatar da wajibcin sallah ya yarda da sallah wajibi ne farilla ne wa tarakaha amma kuma ya barta wato tarakaha kaslan kenan wancan tarakaha jahadan laha shi kuma wannan ya bar sallah ne kaslan domin kasala ba wai dan bai yarda da wajibcin ta ba to ukira a jinkinta masa hatta ta buƙa raka'atun har raka'a ɗaya ta wanzu bi sajidatai ya tare da sujjadunta min daruri na lokacin laruri ka gane ya in farkon mu kutari ne yake yin sallah yana gani ana kiran sallah ana yin alwala ya kiya tashi yayi alwala har aka shiga sallah aka fito ya kiya tashi yayi alwala yayi sallah har aka shiga tsakiyar mukutari ya kiya yi sallah saboda kasala har lokacin laruri ya shiga to shi ne minar daruri idan laruri ya shiga gwargwadon raka'atu raka'a ɗaya da ɗaya da sujadunta kuma wannan raka'a gwargwadon ta bila fatiha ba tare da fatiha ba ballanta na sura wala dumanina ba tare da nutsuwa ko itidali ba wato sallar mai kotan kunciya ka gane daga yin kabar Allahu akbar Allahu akbar sai Allahu liman hamidu Allahu akbar Allahu akbar fa in lam yusalli in bai salla ba gwargwadon wannan lokacin kutila a kashe shi bi sai da takobi haddar amma shi wannan haddi ne ya kashe shi la kufran ba kafirci ba wato tunda an ce ba kafirci ba haddi ne za a masa wanka za a masa likafani za a sallace shi za a binne shi a makabartar musulmi tunda haji aka masa kamar wanda ya zina ne a jefe shi ka gane yayi ko wanda ya kisa yana musulmi aka kashe shi wannan haddi ne ba kafirci ba to shi ma wannan hukuncin sa kenan dan ya batta ne kaslan ba jahadan laha ba kuma in lokacin nan ya cika ya je ga maka gurgudan raka'a daya min al-daruri na lokacin laruri bila fatiha ba tare da fatiha ba a raka'ar wala tumanina ba tare da nutsuwa ba fa in lam yusalli in bai yi sallah ba har lokacin nan na laruri ya shiga gwargwadon wannan raka'a kutila bisayfi akan yaji da takwazi haddan amma haddi za a masa la kufran ba kafirci ba walau qala ana af'alu koda ya ce zan yi za a ce kai jinkiri kai latti sai dai kai a kabarin ana yi da can da ake cewa ka tashi farkon mukutari ka yi tsakiyar mukutari ka yi ƙarshen mukutari duk ba ka yi ba sai da laruri ya shiga ko ya ce zan yi to ba za a kyale shi ba sai an zartar masa da haji wa salla alaihi gairu fadilin wani mutum mai falala wa salla alaihi shine zai masa sallah a samu wani mutum wanda dai ga shi nan wanda shi ba kowa ba ne a cikin mutane su ne za su sallace shi walayin kuma su kaburuhu kuma ba a shafe kabarinsa an binne shi in an tura masa ƙasa shi ke ba daidaitawa babu yayyafa masa ruwa an tura shi da halinsa turin mutuwa wa kaza to alhamdulillah wa kaza nika ba alal qazi abubakar alilan yara ba akwai tun mutuwa ba haka aka yi lokacin da ya ce ya yi sallah har aka kashe sai ne yau aka bari shafi daidai shafi na saba'in da bakwai ina za mu tashi wa man fataha ala gairi imamihi duk mutumin da ya buɗi na karatu ga wani wanda ba limaminsa ba kana sallah wani yana sallah sai ka ji ya kakare karatun sura ya liƙe shi ya kasa gaba ya kasa baya to idan ka buɗa masa ka gaya masa gaban karatun batsalar salatu kai sallar ka ta ɓaci ka gyara masa kai ka ɓata ta eh kika ka taimake shi ya ci gaba da sallah amma in limamin ka ne to shi ma da sharadi wala yaftahu ala imamihi shi ma mu baya yin buɗi na karatu ga limamin da ya kakare illa an yanta zuwa alfata sai dai in limamin ya saurari fatahin da kansa ka gane ai lokacin da yake kokarin komawa bayan ya sake ɗauko karatu to ka kyale shi in ya koma ya ɗauko ya yi diridiri ya zo gun ya in ya samu ya tsallaka shi kenan in ya sake zuwa na biyu ya tsaya ya kasa yin gaba ya sake koma ya ɗauko daga baya ka kyale ya ƙara zuwa shi da kansa in ka kasa ne zai shiru to in yayi shiru shi ne yanta zuwa alfata yana sauraron ku da kuke bayan na ku gaya ku yi masa fatayi ku ɗan buɗa masa ya samu ya wuce amma haka kawai don ka bi liman ya karke kawai dai sai kai faulin gaya masa to in kana garaje za ka ɓata sallarwa gaba daya domin in wani in aka mar magana an ji gundulta shi zai ji gundulce kuma ya ma manta ma inda yake karanta kamar shi da kansa wata kila in ya kai ya kawo zai iya tunawa ya ƙetare to amma in shi da kansa ya miƙa wuya ya sallama ya yi saranda ya yi shiru to sai ka gaya masa au yufidal ma'ana ko kuma yana ɓata ma'anar karatu to wannan ko da shiru ba ka ja ɓata ma'ana ka gyara masa eh kamar gun da ake kiran musulmi ya kira kafirai eh kamar fa la'natullahi alal kazibin sai ta alal mu'minin ka ta alal kazibin ko qul ya ayyuhal kafirun ko qul ya ayyuhal mu'minun sai ka ce qul ya ayyuhal kafirun wannan ba sai ya saurara ba don shi wataƙila bai ma san ya ɓata ba to amma idan kakarewa ne ka jira shi sai ya saurara da kansa sannan sai ka gaya masa wa man ja da fikiruhu duk mutumin da tunaninsa ya yi yawo fi umuri duniya cikin al'amuran duniya yana sallah yana tunanin wani abunsa na duniya na ƙasa sawabu ladansa ya tawaya na ƙasa sawabuhu ko sawabu shine fa'ilin na ƙasa sawabuhu ladansa na ƙasa ya tsawaya in kai fata a ba'un kace na ƙasa sawabuhu to sawabu ya zama fuli sai ka ce na kasa sawabu ya tauye ladansa na kasa sawabuhu ladansa ya tawaya na kasa sawabuhu ya tauye ladansa wanda ka faɗa ya fita amma dai shi ya kawo ne fi'ili da fa'ili sawabu shine fa'ilin na kasa sawabuhu ladansa na kasa ya tawaya gwargwadon iya tsawon tunanin da ya yi gwargwadon iya ladansa da ya tawaya walam tabbin salatu amma sallarsa ba ta ɓaci a ce sai ya sake in ka ce sai ya sake ba wata kila tunanin da zai yi a wancan din sai ya fi wacce ya yi a ta farkon ko kuma ya yi ta da gaggawa ganin cewa lokaci ya tafi ga waccan ya yi an ce ta ɓaci kuma zo sake wata ƙarshen ta yi ta da gaggawa ka san akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wani zai yi sallah ko sulusunta ba a rubuta masa sulusi ɗaya bisa uku na ladan da ya kamata ya samu wani kuma zai yi sallah ko nusufi baya samu wani zai yi sallah ko sulusani baya samu wani zai yi sallah ma kai manala ce ko ushiri ma wani zai yi sallah ladan da za a bashi da a cikin goma bai wuce ya samu lada ɗaya bisa goma na abin da ya kamata ya samu wannan fa a zamanin sabo yake ba yana cewa gwargwadon ana rubuta mutum ladan sallah gwargwadon abin da ya hankalta a cikin sallah to kaga idan mutum ya zama gaba ɗaya sallah a cikin tunani ya yi wani ɗaya bisa ɗari ma ba zai samu to amma duk da haka sallah dai ta sauke masa farilla sai dai lada ne ba zai samu ba gwargwadon abin da ka hankalta a sallah da kushu'i da hudurin kalbi shine gwargwadon alalan da ake rubuta maka amma dai duk wanda yayi tunani a sallah walam tafi salatu sallar sa bata ɓaci ba sai dai ladan sa ya tawaya alhamdulillah sai ne izziya shafi da nawa tsakanin da uku rara mu tashi fasulun rabewa insha Allah shafi na tamanin da uku ba fasulun fara'idu salati farillan sallah arba'ata ashara goma sha hudu goma sha hudu saɓanin mai ƙawa'idi da yake goma sha biyar saɓanin mai atimawu da yake goma sha uku ko sha biyu ma goma sha biyu ke faɗi suna ashara yi ka gane yi to abin da mai atimawu ya kawo kusan shi ne haƙiƙanin farillan sallah mai ƙawa'idi shi ya haɗa da sharuɗan sallah ne shi kwanan kaga babin da ya gabata ya ce maka fasulun shara'i'in salati arba'atun ko shi ya ware sharuɗa daban farillai daban kuma wannan shi ne ƙauli mafi inganci domin shi hukuncin sharaɗi da farilla yana bambanta ya danganta ga wanda ya bar sharaɗin da gangan ne ko da mantuwa in ka bar sharaɗi a sallah da mantuwa sai da kai sallama ka tuna sallar ka ba ta ba ka gane ai kamar da muka karanta jiya mutumin da ya kuskure wa alƙibla kaga sharadi ya bari da mantuwa ko mutumin da ya sallah da tufa mai najasa bai sani ba sharadi ne ai taharatul hadath wal khabath ibtida'an wa dawama to shi bai sani ba dama sharadin kusa da najasa a zikir wal qudra to shi bai sani ba ya manta ka gane ai yawwa to wannan idan da mantuwa ne bai sani ba bai tuna ba sai da ya sallama sallah ta inganta sai dai an so ya sake in akwai yalwan lokaci amma shi ma ba dole bane in kuwa da gangan ya bari to sallarsa ta ɓaci to amma ita farilla da mantuwa da ganganci duk ɗaya ne mutumin da ya bar farilla da mantuwa bai tuna ba sai da sallah sai da ya sallama lokaci ya kawo sallah ta ɓaci haka nan mutumin da ya bar farilla da gangan shi ma sallarsa ta ɓaci kaga nan akwai bambanci shi sharaɗi inda gangan ne sallah ta ɓaci inda mantuwa ne ba a tuna ba sai da aka yi sallama sallah ta inganta amma ita farilla ba haka bane ko da mutuwa ne sallah ta bace shi yasa malam ya ware fasali na sharuɗan sallah daban ya ware fasali na farillan sallah daban amma shi ne kawaidi da yake sha biyar ba mu tsawa yayi kaga a ciki dai akwai maganar dukulul waqti dukulul waqti ai sharadi ne amma shi ya fara kawowa ma bayan ya ce anniyatu sai ce wa dukulul waqti eh akwai tarkul kalami a cikin farillan da ne kawaidi ya kawo ko shi ko tarkul kalami sharadi ne ba a zance a cikin sallah ba farilla bane haka nan akwai istiqbalul qiblati fuskantar alƙibla sharadi ne amma mai qawaidi ya kawo su a cikin farillan sallah to amma bai yi laifi ba saboda me qawaidi kusan shi ne littafin farko da ake fara koyon tsarki da sallah tunda na yan koyo ne ina za a tsaya ana ware wannan sharadi ne wannan farilla ne farillar ma a santa ma to saboda haka shi ne izziya ya bambanta maka fasalin sharadin sallah daban fasalin farillan sallah daban saboda hukuncinsu yana bambanta yace al'ula farilla ta farko takbiratul ihram kabbarar harama li kulli musallin da dukkan mai sallah anan malam ya saba wa ka'ida ta malamai ka'idar malamai suna fara kawo niyya ne inda ana maganar farillan sallah anniyyah domin innamal a'malu binniyati niyya ita ce farilla ta farko to amma malam sai ya kawo ta a na biyu to tunda ya kawo ta dai babu laifi amma ya saba wa ka'ida ta malamai masu ta'alifi duk abin da za a kawo in dai na hukunci ne ana fara gabatar da niyya a cikin farillai to yace kabbara haram ma farilla ce li kulli musallin ga dukkan mai yin sallah abin da yake nufi li kulli musallin sawa'an mai sallar farilla ne ko mai sallar nafila ko mai sallar gawa ne kabbalar nan ta farko dai farilla ce in dai sallah za a yi wa lafazuha lafazinta shine Allahu akbar min ghairi isba'il ba'i ba tare da kosar da wannan harafin ba'in ba karka ce Allahu akbar wala yujibu ghairuha wata wannan kalma baya isarwa mutum ya faɗi wata kalma ba Allahu akbar ba kamar Allahu a'azamu ko ko Allahu akramu ko Allahu amjadu ko ko Allahu ashmahu duk ma'anar su da Allahu akbar da a'azamu da akramu da amjadu da ashmahu duk ma'anar su akbaru to amma an shar'anta wannan lafazi ne shi kadai a sallah Allahu akbar amma fa in kana yutinul arabiyya idan mai sallan nan ya kasance yana iya sautata larabci bi ma'ana arabiyya zai iya cewa Allahu akbar din da larabci to anan in ya musanya da wani abu daban sallah ba ta inganta amma man la yuhtirwa amma wanda baya iya sautata fadin ta da larabci ba zai iya cewa Allahu akbar ba saboda wani yarensa da ya yi tasiri a harshen to fakila aka ce ya dukulu bin niyyati yana shiga sallah ne da niyya kawai dunal ajamiya banda gwaranci ba zai ce Allah mai girma da wani yare ba ka gane yayi don ba a yin ajamiya sallah ba wani yare da aka yi a furta shi in ba larabci ba ko to wannan yana nuna wannan kauli yana nuna cewa kabbara harama ta fadi akan mutumin da ba zai iya faɗarta ba tunda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma an sani ba a shar'anta a yi wani lafazi na wani yare wanda ba larabci ba a cikin sallah wakila a wani kauli aka ce a'a yadkhulu bi lugatihi yana shiga sallah da irin yarensa ya kudura niyya da irin harshen sa sai Allah mai girma a kauli na zuciya dole sai ya kawo ta ko da wani irin yare in zai iya da larabci to ba zai yi da wani yare ba iya da wani yare sallah ta tafaci in ba zai iya kyautata arabiya ba to yana shiga sallah bi lugati da irin lugarsa a kauli na zuciya Asaniya farilla ta biyu ita ce anniya wanda muka ce ita ya kamata ya fara gabatarwa sannan kabara harama ta biyo baya. To alayi halin dai niyya farilla ce daga cikin farillan sallah. Bi an cewa dai ya kasu da bi ƙarfihi ya yi nufi a zuciyarsa dama ma'ana aniyatu shine alƙasudu da al'ikilasu da anniyatu da alƙasud duk suna zuwa a ma'ana ta niyya wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ko qul lillahi dinul khalis eh shine ma'anar niyya yayi nufi a zuciyarsa ad-dukhul fi salatin muayyana shiga cikin sallah a bar ayyanawa a zuciyarsa sai ya ayyana sallah da zai ba wai ya niyya sallar farilla kadai ba sai ya ayyana in azhar sai ya, ya ayyana ta alai yanzu wannan sallar da zai yi zai sallaci azhar ne ko zai sallaci la'asar ne ko magariba ko wace ce ma sai ya ayyana wa yakunu qasduhu kuma niyan nan tasa ya kasance muqarinan mai rubanyuwa li lafzi takbiri ga lafazin kabbarar harama shar'i ne daga ya kudura niyya sai Allahu akbar babu jinkiri ba wani fasili tsakaninsu kamar da bi ahlar yace maka wa shartu niyyati muqaranatuha li lafzi takbir ko ko muqaranatuha li takbirati al-ihram sharadin niyya ayi muqarana ta agwama ta da kabbarar harama wala yalzamuhu at-ta'arud fi niyyati li adadi raka'at baya lazamtar mai sallah at-ta'arud ya gujiro fi niyyati a cikin niyyar tasa da adadin raka'ati da adadin raka'o'i in dai ya ayyana sallar shi kenan in yace azhar ai kowa ya san raka'a hudu ce in ya ayyana al'azhar kowa ya san raka'a hudu ce to a wannan kauli ba sai ya kudurta ya yi niyyar azhar mai raka'a hudu ba ko magariba mai raka'a uku ko ko asuba mai raka'a biyu wannan baya lazamtarsa wato in yayi babu laifi bai ɓata sallah ba amma dai bai zama dole ba. Asaniyatu, asalisatu farilla ta uku, kira'atul fatiha da karatun fatiha alal imani wal fazli, ga liman da mai sallah shi kaɗai, a mashuhurin ƙauni na malikiya. Amma hambalawa hanabila suka ce su har ma mu ma wajibi ne karanta fatiha. Fatiha ba ta faduwa akan kowa, da liman da mai sallah shi kaɗai da mamu. saboda haka ne ma suka ce wajibi in liman ya karanta fatiha ce wala dali yayi shiru gwargwadon yadda mamu su ma za su karanta tasu fatiha ina fata an gane to amma a malikiya suka ce a'a karatun fatiha liman yana ɗauke wa mamu saboda haka wanda ya zama wajibi ya karanta fatiha a sallah tana wajaba ne alal imani ga liman wal fajr da makaɗaici alfazzi din ana rubuta shi bi zalim mu'jama da harafin nan na zalun mu'jama wanda ake masa dugu ai in baka san alfazzu ba shine al-munfarid makadai wanda yake sallah shi kadai ar-rabi'atu farilla ta hudu malam da ya dunkule a nan can ba ya ce arba'ata ashara ba to zaka ji wata ta fita a nan wanda ya kamata ita ma a ware ta da adadinta yace al-qiyamu bil ihrami tsayuwa domin kabbarar harama ba farilla ce mai zaman kanta ba to kuma sai to wali qira'atul fatiha da kuma tsayuwa domin karanta fatiha kaga anan kamata yayi ya ce al-khamisatu al-qiyamu li qira'atul fatiha domin tsayuwar kabbarar harama daban tsayuwar karanta fatiha daban yanda kabbarar harama daban fatiha daban kowace tsayuwar su tsaye a wato daban ne to amma shi malam ya duba zahirin tsayuwar in ka zo ka tsaya a farkon sallah wannan tsayuwar a cikin ta ne ake kabbara haraman kuma a cikin ta ake samun fatiha to shi kawai sai dauke ta a matsayin kawai tsayuwa ɗaya ce tsayuwar da mutum yake yi lil ihrami domin kabbarar harama wal qira'atul fatiha domin kuma karanta fatiha alhamdulillah sun baka alkhamisa Amen. Risala? Shafi? risala ta murdani ga jeran bugu shafi na nawa dari da tis'in da uku ko da hudu ina za a tashi ga mana matashin da tis'in da uku ba dari da tis'in da uku na'am wa yu'addabu shariku ana ladabtar da abokin tarayya fil amati a cikin baiwa baiwar da wasu mutum biyu suka mallake ta sai kuma aka samu ɗaya daga cikin sharikin ya ɗauha yana takunta ka gane ai to za a ladabtar da shi a hukunci na shari'a an ka taimaka a ladabtar to a yi bulala ne bulala shi ne ladabtarwa amma ba haddi ba ba za a ce ya yi zina a jefe shi in muhusani ne ko a masa bulala ɗari idan saurayi ne ba saboda me yana da haƙƙi a cikinta shi ma yana da haƙƙi to amma abin da za a ladabtar da shi ai ba shi kaɗai ya mallake ta ba kuma ba inda shari'ar musulunci ta halatta maza biyu su taki mace ɗaya a lokaci guda ba a hana su su mallake ta ba ko su goma ne ko su ɗari ne don bai wasu ce da suka mallake ta to amma bai halatta wani daga cikinsu ya take ta ba sai in ya mallake ta shi kaɗai shi yasa an aka samu shariki fil amata cikin baiwa ya ɗauwa da ya take ta ana ladabtar da shi sannan kuma wayar manu ƙimata ha za a zai biya ƙimar ta bi ma'ana ƙimar abokin tarayya ka gane yayi idan haƙƙinsu daidai wa daida ne a cikinta ya mallaki rabi wancan ya mallaki rabi to za a yi kimanta in kuɗinta dubu ɗari ne misali to zai biya sharikinta dubu hamsin ka gane yayi in kuma a'a haƙƙoƙinsu ya saba shi ya mallaki sulusai ne a cikinta sharikin ya mallaki sulusi to za a yi kimata ya biya sharikin nan sai bisa uku na kudinta in kuma shi ya mallaki salasatu arba'in ne ka gane ai kashi uku cikin hudu ya mallaka shi sharikin nasa ya mallaki rubu'i ne sai bisa hudu na kimar baiwar to zai biya shi rubu'in kudinta wannan in kana lahu malu in yana da kudi shi wanda ya take ta don ba za ta sai ya ci bashi ko sai ya je ya nemo dole ba in ba yi da shi in yana da kuɗi to a ɗora masa ya biya wanta haƙƙin sai je ya ci abin da zai ci da ita amma fa sai an ladabtar da shi ladabtarwa kana nan tun da bai mallake ta ba ya take ta fa in lam tahlil in ba ta yi ciki ba fa shariku bil qiyas in ya zama bayi da kuɗi da zai biya wancan haƙƙinsa kuma sannan aka je aka yi sikan ko aka jira ta yi jini ya tabbata ba ta da ciki to fashari ku bilkiyari wancan abokin tare ne wanda ba shi ya tashe ta din ba yana da zaɓi bayan an ya kama saka tsakanin ko dai ya ci gaba da rukunta a haka tunda wancan bai da kuɗin da zai biya tunda an yi sa'a ba ta yi ciki ba ta zama umu wala daga wancan to ya ci gaba da rukunta a haka a matsayin yana da haƙƙi kaza a cikinta au ko kuma su kawwama alaihi shi sharikin a masa kima wancan da ya fara taɓa ta a sallame shi ya tafi ya ba su kudi ina fata an gane to amma in tun farko shi wancan da ya take ta aka lalatar da shi ya mata ciki to shi wannan yanzu sai dai kawai a biya shi kima saboda ta zama ummu walada eh ta zama ummu walada ga wancan tunda yana da haƙƙi a cikinta wa in qalat imra'atun idan mace tace biha hamlun tana da ciki ustukrihu tilasta mun akai fyaɗe akai mu ba da so na bane lam tusaddaq ba za a gaskata ta ba wa huddat a haddance ta ai mata haji waye sai da sanda aka miki fyaɗe haka kawai ake faɗin ba wanda ya ji kururuwa ba wanda ya ji ihunki da neman taimakonki kawai a ganci da cikin ki sai kare aka miki lam tu saddaq ba za a gaskata ta ba wa hujjat ai mata haji illa an turafa bayyinatun tu ne yawwa to to ya dai an tsorafa ai a sanan da lil majhuli bar kuma kisra ne ko an ta'arifa ko mu an tu'rafa aka ce eh shine an ta'arifa shine ne ko illa an ta'arifa bayyinatu sai dai idan shaidu sun san cewa Allah cewa ita utu milat an dauke ka ne ‘yan ɗaukar amarya ne suka ɗauke ta, wanda ya rayu a Kano shekarun baya san ‘yan ɗaukar amarya. Amma yanzu ba sa yi ko? Yanzu an daina tabar mata yi sauki. Sai dai bangar siyasa. Ko? Sai dai bangar siyasa, amma daba da ɗauka amarya yanzu ya yi sauki a Kano. Kawai sai su sace ‘yar mutane su je su koyi ta. to idan shaidu sun shaida Allah utu ne cewa fa an ɗauke ta kamar zamanin yan garkuwa da mutane yan kidnafa din nan an shaida yan kidnafa sun sun yi garkuwa da ita tsawon lokaci eh? hatta gaba alaiha har shi dan ɗauka amana ko dan kidnafa ya je ya ɓoye ta tsawon lokaci daga baya aka fanso ta ko kuma ta kukuto ta dawo sai kuma ciki ya bayyana to kaga wannan akwai shaida cewa ustukul hutu an tilasta mu au ko kuma ja'at mustajisatan ta zo tana kururuwa inda nazila a lokacin da aka zo aka jefar da ita bayan sun sace ta sun tafi da sun gama abin da suka yi da ita suka ɗauko ta suka zo suka jefar da ita aka same ta tana kuka au ja'at tadmi ko ta zo tana jini sun mata launi a farjinta saboda sun mata tarayya sun ji mata cewa tana jini tana kuka tace ga abin da ya faru da ita kaga lokacin ta ba bata san akwai cikin ba sai daga baya kuma sai ciki ya bayyana to in tace ai a wancan abin da aka yi mata ne to wannan za a gaskanta ta ba za a mata haƙi ba amma in ba ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku haka kawai ana zaune lafiya ciki ya bayyana a jikin da tace wai tilasta mata aka yi ba za a gaskanta ba والنصراني بنصاري كرسا ko ba Yahude, iza ga kafal musulmata idan ya kwaci ƴar musulmai ya yi mata fyaɗe, fizzina a cikin zina kutila a kashe shi. Saboda ya ko da ahli zimmati ne kuma, ai ya warware alkawari, ya ci amanar musulunci, musulunci ya ba shi amana yana zaune a ƙasar musulunci, amma kuma zai yi wa ƴar musulmi fyaɗe wannan ya keta alfarman musulunci a kashe shi. babu zancen a masa haji wai bulala ko wani abu wai raja almuqiru bi zina idan mutumin da ya kurshi da zina raja'a ya dawo ya ce shi fa bai yi ba ukila a zoje masa wa turika a kyale shi dama a farkon haddin zina ba yake maka wala yu haddi zani illa bi itirafin ba shine shaida farko ba shi ne yanka wuya yawwa da bakin sai ta yayi zina to za a masa haji ko za a mata haji to amma inda gaba ya dawo to shi fa bai yi ba kaga tan ya ce i itarafa ko ko illa bi itirafi ko nan kuma yace maka raja al muqiru ba al mu'tarifu ba dan ba itirafu yace bi itirafi to ya nuna maka da itirafi da ikrari duk abu ɗaya to alhamdulillah wal qimu rajul al abdi wa amadi haddin sina sai ne askar to bale ya kudu da zuwa ko an yi ruwa to Allah ka amma dai lafiya ne ina za mu tafi askar askar shafi ɗari hudu da saba'in da uku تجوز المسابقة idan masu musabaka har suna cewa wasu ‘yan bidi'a sun yi abin da annabi bai yi ba bai ce a yi ba to musabaka tana halatta ne filkutti a cikin raƙuni walhafiri da doki ɗere kenan na dawakai ko na raƙuma ka gane ai saboda hadisin manzo Allah sallama da yake la sabaka illa fi kuffin أو نسل أو هاكر با وتا مسابقة illa fi kuffi sai a cikin kuffi shine raƙumi kafar ta kama da kuffi au nasilin ko kibiya ko ya harbin kibiya au hafirin ko mai tono shine doki mai kofar shine hafin to kaga anan manzo Allah ya kore musabaka da lafazi sai ya istisna'i cikin abubuwa guda uku ba la sabaka yake ba wata musabaka addinin musulunci da ta halatta sai dai in da doki za a yi ko raƙuni ko kuma kibiya shine koyon harbi to ina aka samu musabaka ta karatun alƙur'ani kun ce duk abin da annabi bai yi ba bid'a ne sahabbai ba su yi ba bid'a ne ko to ga abin da duka duka bai wuce shekara hamsin ba a duniyar musulunci musabaka ta karatun alkur'ani ba sahabbai ba shekara dubu da ɗari hudu ma ba a yi musabaka ba duka duka arba'in da wani abun nan ne aka fara yin to amma kuma an ɗauke ta a matsayin addini ko sunna abin da wani ya kawo ko da yana da asali addini sai a ce ai annabi bai ba bid'a ne to mutumin da yayi abin da annabi bai ba amma bai hana ba da wanda yayi abin da annabi ya hana da lafazi waye dan bid'a in dukan sun zama yan bid'a wanne ne ya fi muni mutumin da yayi abin da annabi ya hana bal ba bid'a ba yayi fasikanci ma annabi ya hana kuma kai to dai musabaka tana halatta ne shi khuffi a cikin raƙuni wal hafiri da doki ala ju'ilin abu ta sanya ja'iza cewa duk wanda ya zo lambawan ko ya tsere wa kowa ya zo na ɗaya ga abin da za a bashi wannan ya halatta wa yashtaradu ta'yinul gaya ana shar'anta ayyana matuƙa iya inda gudun zai ƙare ba wai za a yi ta yi ne kawai babu iyaka ba daga guri kaza zuwa guri kaza yanda aka ayyana inda za a fara to dole sai an ayyana gaya inda tseren yake fikewa wanda duk wanda ya riga kowa zuwa wannan gun to shine yace lambawan wal me wal marakibi da ababen hawa sai an ayyana in doki ne doki in raƙumi ne raƙumi ne ina fata an gane ba zai yi a haɗa tsaye tsakanin dawakai da raƙuma ba sannan a dawakan ma za a yi sharaɗi mazaje ne ko mataye fa inda alahu ajnabiyyu idan wani bare ajnabi ma'ana wanda shi baya cikin masu kukuwa baya cikin masu musabakar ya sanya mai ju'uli shine lada damirin da alahu yana kuma ga ju'uli ka gane ai wanda shi baya cikin masu tseren ya cire kofi alal misali na tsere ko ya sa mota ko wata dabba ko saniya ba duk suna sawa ba ko ya sa kuɗi ko wani gida yace duk wanda ya zo lambawan shi zai ɗauka li yahuza hudo man sabaka minhuma li domin man sabaka minhuma wanda ya riga wani a cikin masu tseren nan su su biyu yahuzahu yahuzan ce wannan jubulin to jaza wannan ya halatta kaga babu abin da ya kamata caca masu tsere daban wanda ya sa ja'iza daban duk wanda ya zo na ɗaya ya je ya ɗauka kaga babu caca wa inda alahu ahaduhuma amma in ɗayan masu tseren nan guda biyu da ya sanya ju'ulin biyarjiya ilaihi domin wannan abin ya dawo gare shi in yayi lambawan lam ya juz wannan bai halatta ba ka gane ai ko da shi asalin ta ba ni na kawo kai ka kawo ba duk wanda ya ci ya ɗauka to a nan mutum ɗaya ne ya kawo amma inda niyyar in shi ya yi lambawan zai ɗauka shi ma bai halatta in ka fitar da shi to ba zai taɓa dawowa gare ka ba kamar sadaka ne in ka bani ba za ta dawo gare ka ba wa in ji alahu amma in su su biyun suka sanya ladan su kuwa ja'iza kai ka kawo ni na kawo kaza kai ka kawo kaza mu haɗa ko wa bainahuma muhallila amma suka sanya mai halatta wannan abun a tsakanin su la ya amana ni sabqahu kuma ba sa amincewa tserewarsa ba zai riga su ba kaga mutum uku ne amma mutum biyu suka fito da ja'iza wannan ya kawo wannan ya kawo suka ce to kai da baka kawo komai ba in ka riga mu ka ɗauka in ka tsere mana ka tsere wa ɗaya daga cikinmu ko a ka tsere wa dukkanmu ka zama lamba wan to ka ɗauka amma la ya amana ni sabqahu ba su amince wa tserewarsa ba ba su tabbatar da cewa zai tsere musu ba li yahuzahuma ko domin ya hauzance musu in sabaka idan shi ne ya zo lambawan ya riga kowa to ja da shi ma ya halatta ka ga dai bai komo ga wanda ya fitar ba kuma shi bai sa ba ballanta na sai ya cinye su ko wa illa in ya saba wannan ka'idar to fala ya juzu baya halatta musabaka ta zama ta ta in ta in ta saba ɗaya daga cikin wani in kowa zai kawo a ka kuma sannan ɗaya ne zai ci a cikin su wannan ta sani ina ba ta an gane ko kuma mutum ɗaya ne zai sa amma da sharaɗin in shi yayi lambawin kuma shi zai ɗauka ya dawo gare shi shi ma bai halatta alhamdulillah mun gama na dabba saura almunabala shine shine harbin kibiya din da manzo Allah ya ce au nasilin ko kibiya sai ne akwai fiqhul wadi ko Allah ka wada amma amma ga alaji ba to Allah ka wada ina ne al-fiqhul wadi wa hadha al-hadith ina ne gurin yawa wancan hadisi da muka karanta na Jibrilu wanda ya zo nuna wa manzon Allah lokutan sallah yini na farko da yini na biyu yu'arrifu wannan hadisi yana sanarwa da hadisi imamatu Jibrila da hadisi nan na limanci da mala'ika Jibrilu yayi wa manzon Allah wato duk lokacin da yake kum fasalli din nan Jibrilu shi ne yake nuna masa yadda ake yin sallah. Kabbarar harama da ruku'u da sujjada da zama da adadin raka'o'in da inda ake zaman tahiyya duka yana nuna masa. Wa al-Bukhari Imam Bukhari ya faɗa anu daga wannan ruwaya ta wannan hadisi. Yace huwa asawfu shay'in fil fil mawaqi. Wannan hadisi na liman Jibrilu ga manzo Allah shi ne mafi ingancin duk wani hadisi fil mawaqit da yayi magana akan lokutan sallah akwai hadisai da yawa amma Imam Bukhari da ya kawo wannan hadisi to sai ya cire fiqhun sa yace wannan hadisi ya fi kowanne ba wai ingancin sanadi ko salsala ta riwaya ba a'a ingancin bayyana lokutan sallah mukutari da laruri وقد روى هذا الحديث ko koko wa qad ruwiya hadha alhadith an rawaita wannan hadisi bi riwayatin da ruwayo muktalifa mabambanciya da turki shatta kuma da hanyoyi mabambanta ka gane ai wannan ha yana da hadisan da suka zo akan bayanin lokutan sallah ma rawahu muslimun an abdullah ibn amr ibn al-as annahu qala abdullah dan amr dan az ya ce ila rasulullahi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an waqti salawati game da lokutan sallah fa qala yake waqti salatil fajr lokacin sallar asuba malam yaqli qarna shamsi al awwal matakar kahon nan na rana na farko bai kullo ba rana tana da kahonni guda biyu kaman kahon saniya wa lokacin da nake kullowa kaɗan ɗinta ya bayyana to farko abin da ya fara kullowa na rana wannan an shiga lokacin ƙara'i a nan ka gama da Allah da yake nuna maka ya haɗe maka mukutari da laruri gaba amma wata hadisi na Jibrilu ya bayyana maka rana farko da manzon Allah da Jibrilu ya zo manzon Allah ya nuna masa farkon mukutari yini na biyu da ya zo ya nuna masa ƙarshen mukutari ko to wannan kuma manzo Allah kawai ya haɗe mukutari da laruri gaba daya an tambaye shi game da da lokutan sallah sai ya ce lokacin sallar asuba tunda an ce salatul fajr ne alfajr gani shine hudowar alfajr ba to ba sai ya ce min alfajr ila tulu'i qarni shams al-awwal ba tunda an ce salatul fajr ba yana ta kare sallar alfajr kaga ya hudo kenan to ana yin ta a wannan lokacin hudu alfajir ma lam yadli qarna shamsin awwal matakar kahon rana na farko bai kullo ba daga ai lamba ta biyu qarnu awwal shine janibu ha gefanta wa huwa awwalu ma yazharu minha shine farko abin da yake bayyana na rana kafin sauran jikin ya bayyana kaga nan ya haɗe maka mukutari da laruri a lafazi ɗaya sannan yace wa waqtu salatu zuhri lokacin sallar azhar yace idza zalati shamsu in rana ta gusa an baɗin sama'i daga cikin sama yana nufin tsakiyar sama in ta zo tsakiya to walaha ta ƙare ta yi istiwa'i kenan to idan ta karya inuwa ta fara ƙaruwa shine zalati shamsu an baɗin sama yace shine lokacin sallar azhar malam ya hadurin asara matuƙar la'asar bai halarku ba bi ma'ana matuƙar lokacin la'asar bai halarku ba kaga nan ma ya haɗe maka mukutari da laruri wa waqti salatul asr lokacin sallar la'asar shi ma tun ake salatul asr kaga lokacin ta yayi kenan malam taskarra shamsu matakar rana ba ta yi ruwan ɗorawa ɗorawa ba wa yasudu qarnu hal awwal matakar kahonta na farko bai faɗi ba can a sallar asuba ce matakar bai hudo ba nan kuma tun da la'asar sai matakar bai faɗi ba in kahonta na farko ya ɓuya to ta zama qala'i kenan ta sallar asar laruri da mukutari da sun kare wa waqtu salatul maghrib yace lokacin sallar magruba idza gabat shamsu rana ta faku malan yasqudi shafaqu matukar shafaqi bai koyi ba ana cikin lokaci na magruba wa waqtu salatul isha lokacin sallar isha shi kuma daga koyuwa shafaqin kenan ila nisfil layli har zuwa rabin dare sha biyu dare kenan to alhamdulillah Amen. حل المسائل حديثي لا نوع شافي نشا نوع حل المسائل شافي نشا بقي ina za mu kafi yau hadisi na biyu da manzo Allah yake yin umarni da kwaɗaitarwa ga tuba daga zunubai. Manzo Allah ya ce at-ta'ibu min az-zambi mutumin da yake tuba daga zunubi kaman la zamba lahu kaman wanda bai da zunubi. Duk wanda in yayi zunubi zai tuba. In dai ya cika sharadin tuban nan guda uku. Annadamu ala ma fata wanni yatu Allah ya uda ila zambi wa baqi alaihi min umrihi wa ayyatraka al-ma'asiyata fi sa'atiha to in dai ya irin wannan tuban taubatun nasu to a wajen Allah kamar lazan balu kamar wanda bai da zunubi shi da wanda bai da zunubi duk tsaye ne Abu Ibn Majah wa Tabarani sai malaka fa ajtama ajma'atil ummatul islamiyya hakika al'umma ta musulunci ta yi ijma'i qadibatan gaba ɗayanta babu sabani kenan sun yi ijma'i ala wujubi taubati abu sa wajibcin tuba alal fauri kuma da gaggawa faman akhara duk wanda ya jinkirta tuba bayan ya san ya aikata kaba'ira zunubin da Allah baya yafewa dan kai istighfari kadai sai kai tuba tawbatul nasu da sharadi kuma sai mutum yake tuba yayin jinkiri to fa huwa asin wannan jinkirin ma ya saba wa Allah tajibu tawbatu alaihi tuba tana wajaba akan jinkirin ma fi hada ta'kiri akan wannan jinkirin kaga laifi ya ya zama biyu ga zulubin farko ga kuma zulubin jinkirin tuba to yanzu ana neman ya fara tuba daga jinkirin da yayi na tuban farko sannan ya zo ya tubar wa waccan kaba'ira da ya aikata tajibu alaihi التوبه في هذا التاثير الذي هو في نفسي وانت wannan jinkirin shi ma cikin kansa ma'asiyatu sako ne saniyatu nabi yanzu saban ya zama guda biyu ga zulubin farko ga kuma sako na jinkirin tuba wa anna shuruɗat tauba haƙiƙa sharuɗan tuba salasatun guda uku ne na farko alladamu ala martakaba min az-zunubi yin nadama abu sa abin da ya aikata na zunubai ka gane ai bi kauli da faɗin manzo Allah alaihi salam da yake alladamu taubatun yin nadama tuba ne bi ma'ana yin nadama mataki ne na tuba ka samu gimshiki guda ɗaya daga cikin gimshikai uku na tuba don mutum in bai nadama ba ai ba zai tuba ba ka yadda ka saba wa Allah ka yi kuskure ka yadda ba ka kyauta ba tsakaninka da ubangiji ka ji cewa kana jin haushin kanka akan wannan abin da ka aikata da ka sani da ba ka yi ba to wannan ka samu matakin farko na tuba wannan hadisi rawahu ibnu hibban sannan na biyu anniyatu qudra niyya ala adami al'audati abu rashin komawa ila ma'asiya zuwa ga wannan saban shi ma bai iya cikin abin da ya saura min umri na rayuwarsa lokacin da kai nadama to kuma ka kudura cewa ba za ka ƙara aikata irin wannan ba sannan na uku wa tabaudu da nisanta anil ma'asiya ga barin saban shine wa ne turkal ma'asiyata in ya nisance ta ayyabarta shine ma mafi kaiwa matuƙa mubalaga ya fi kaiwa matuƙa akan ya barta in ka bari kana gurin da ake aikatawa fa ai wata ran za ka koma amma in ka ne santi masu sabon fa kaga shi kenan ba za ka ga ana yi ba ma bulla da ka yi sha'awa ko shi dan ya rinjaye ka ne santa anil ma'asiya ga aikata sabo fi sa'ati a cikin lokacin tuban wahimihi da lokacinsa faqad qala alaihi salatu wassalam domin manzo Allah alaihi salatu wa salam ya ce waylun lil musirrina tsananin azaba ya tabbata ga masu dawwama allazina yusirruna ala ma fa'alu wadanda suke dawwama akan abin da suke aikatawa na zunubi wa hum ya'lamuna alhali suna sane da cewa wannan abin zunubi sun sani ba kyau Allah ya haramta sun sani amma kuma suke nan na cewa da aikata shi almusirina mai sadu allazina yusirruna yawa mai mai sadi eh wallazina idza fa'alu fahishatan to to akwai walan misru alama fa'alu yawa ba su yi nan na ciya akan abin da suka aikata ba wahum ya'lamuna in dai sun san cewa Allah sun zunubi ne ba sa dawwama za su bari wannan hadisi rawahu Ahmad wal Bukhari hadisi na biyu manzo Allah ya al-mustaqfiru min az-zambi mutumin da yake neman gafarar Allah daga zunubi wa huwa muqimun alai kuma yana dawwama akan zunubi kal mustaji bi rabbi kamar mai izgilanci ne ga ubangijin kamar yana zolayar Allah ha kana ce masa astaghfirullah ina neman gafara kuma kana aikata ko babanka ne ya hana ka aikatawa kace masa ka tuba kuma a gaban sa kana aikatawa ai ai ka rena balantana wanda ya halice ka duk mutumin da yake istighfari alhali na aikata kaba'ira bai tuba ba kamar da na faɗa ji istighfari daban tuba daban al istighfaru daban at taubatu daban ka gane ai ita tuba tana maganin kaba'ira ne istighfari yana maganin saga'ira ne idan kai kaba'ira to in za ka yi istighfari miliyan Allah ba zai yafe ma sai ka zo ka cika wannan sharuɗa yin nadama da kudu da niyyar rashin komawa da barin aikata saba sannan ka cewa Allah ka tuba sannan Allah ya karɓi tubanka. To amma shi saga'ira ƙananan zunubi wanda kai ka ba'ira ba, istighfari yana wanke su, salawatul kamar suna wankewa, Ramadanu ila Ramadanu yana wankewa, alhajjul mabruri yana wankewa, al'umratu fi Ramadana tana kankarewa. Ka gane ai, to wannan duka saga'ira ne. Kai ko baka yi istighfari ba ma, saga'ira kam Allah yana yacewa in ka ne tsanci ka ba'ira. والذين يجتنبون قبائل الإثم والفواحش إلا اللمم ko in dai sun ne sauki manya-manyan zunubai da alfasha illa lamar sai yan ƙanana a to wannan kam ƙananan Allah yana yafewa in dai Allah sauki manya wannan hadisi rawahu Abu Dawud alhamdulillah Allahu alwali ina ne daidai shafi na saba'in alaka kenan mu na muka kun da biyar ina za mu tashi Eh? to na ya kai sittin da shida kenan sittin da shida a nan almabniyu suna almabniyu abin ginawa wal mu'rabu da wanda ake masa lirabi ka gane ai akwai suna mabni wanda la yazharu fi i'rabu lirabi baya bayyana sai dai kawai a kaddara a kaddara masa rufu'a a kaddara masa fata'a a kaddara masa kisra duk yanda yazo akwai wanda ake gina shi mabniyun alal fati duk yanda aka juya fata'an nan ce take tare da shi baya canjawa ko a gurbin rufu'a yazo ko a gurbin kisra akwai kuma almabniyu ala dammati wanda ko a gurbin fata wa kuli yazo da rufu'a sa zaka kira shi ko a gurbin jarra yazo da rufu'a sa zaka kira shi akwai almabniyu ala kasarati wanda ko a gurbin rufu'a da fata yazo haka nan zaka kira shi saboda gina shi ake yi akan wannan wasalin ƙarshen la yazharu fi i'rabul li irabi baya bayyana a cikin sa shi kuma al-mu'rabu shine wanda yake karban rufu'a yake karban fataha yake karban kisra kaga sun zama kishiyoyin juna ce to zai maka bayanin mabni da mu'rabi al-amsila misalce misalce aina manziluka ina gidanka yake aina kaga tambaya ce ko Eh, har- harafi ne na istifhami kuma nan ya zo a matsayin fa'ili aina ba fa'ili ba yazo a matsayin mubtada manziluka shine khabarul mubtada shi ko mubtada ai marfu'il akhir ne to sai aka ce aina to aina nan duk inda ta zo haka ake faɗin ta ba a canja mata wasani saboda mabniya ce kamar a ce min aina ji ita kaga min ai harfin jar ne to ba za ta yi min aini ba min aina din dai min aina jita ta ina ka zo min ai harfin jarri ne aina shi kuma mabni ne saboda haka nan ma da ya zo a matsayin mubtada ba yanda za ka kawo masa ruku al mubtada sai dai ka kaddara shi aina manziluka man- manzilu shi ko tunda mu'rabi ne ya karbi ruku a sannan kabarul mubtada shine manzilu al kafu har harfu kidabi la mahalla laha min al i'rab aina tazhabu ina kake tafiya shi ma'anan aina a matsayin ne mubtada ne ka zabu filin mudari'un shi ne a matsayin kabarul mubtada shi ma ka gano da ruku asata fi'ili mudari ta zahabu ila aina tashiru to kaga mai jarra din ila aina tashi- eh, tasiru ko ila aina tasiru zuwa ina kake tafiya kaga an ce ila sunan da zai bayan ta ya kamata ya zama kisra to amma da yake mabni ne sai aka gina shi akan fata'arsa to saboda shi har abada mabni alal al alal fati ne ila aina tasiru wannan kenan in muka yi kasafa na hudu zahabal jazzaru ko shatar al jazzaru kaga shine fa'ilin zabaha saboda mu'rabi ne ya kalbi ne ya kalbi rufu'arsa shi ba ba mali ba ne mu'rab ne zabaha aljaza aljazaru mahaushi zabaha ya yanka shatan akuya ita ma shatu mu'raba ce tana karban li irabi zaka iya ce mata shatun in ta zo a mahallin rufu'a zaka ce mata shatan in ta zo a mahallin fata zaka ce mata shatin in ta zo a mahallin kisra na biyar aljazaru zabaha shatan jumla ismiya ke wancan jumla fi'iliya saboda ta fara da fi'ili zabaha zabaha aljazzaru shata mahaushi ya yanka akuya nan kuma kace aljazzaru zabaha shata ko mahauci zaba shatan ya yanka akuya nan mubtada ne da labari sai ka ce hal zaba hal jazzaru shatan shin mahauci ya yanka akuya duka waɗannan sunaye da suke wannan jumloli mu'urabai ne ba mabaniyai ba ne min ayi makanin ji'ita daga wanne guri ka zo min ayi kaga ita ayu tana sarrafuwa mu'uraba ce akwai ayu akwai ayya akwai ayi gashi ta karbi jarra ta min amma aina ita bata karba ba aka ce ila aina tasiru amma ita ayi sai ka karba min ayi makanin ji ita ta wanne guri ka zo to ayyukun ai suna ne saboda me ta biyo bayan min yana cikin rufin jabi wanda suke zama alamar suna duk inda ka ga min da ila da an mai ainun to abin da ya biyo bayan su suna to suna ne mu'urabi tun da ya karɓi kisra ta jarra ji'tu min manzili sai ka ce na zo ne daga gidana ka gane ai ji'tu min manzili to shi ma manzil yana karɓan irabi sai ne a kansu min abi nuqudan a kansu nuqudan na karɓi kuɗaɗe farin kuɗi shine nuqud jannin annaqadu a kansu nuquda shine maf'uli na a kansu min abi ya zama jaru wa majrur na kalbi nuqudan kuɗaɗe min abi daga wajen babana to da nuqudan da abu duk suna ne wanda yake sarrafuwa wato mu'rabi ne abu wal irabi ne ba mabni bane to mun samu tara saura tara alhamdulillah eh ne alai muhammad sun yi tafiya a shi eh haka mubarak to Allah ta su lafiya ina za mu tashi dari da sittin da nawa ina za a tashi tamrini na hudu ka wil kamsa jumali ka kasantar da jumloli guda biyar tashtamilu kullu wahidatin minha kowace ɗaya daga cikin da tana kunshe ala damirin mustatirin abu sa damirin mustatiri ma istifa'i jami'i dama'il mustatira tare da cika dukkan damirai mustatira wanda muka karanta su a baya to alhamdulillah sai ne sai man rabu shafi na na ya hamu kalla dari da sha nawa sha nawa sai na za mu tashi albahasu bincike na'am تدبر هذه الألفاظ النائبة عن المفعول المطلق كساك لورا da waɗannan lafazoji wacce take mayewa game da maf'uli mutlaqi sake lura da ita marratan saniya marra da biyu bayan marra farko da muka yi a baya wa bahadil munasabati kuma kai bincike cikin dangantaka baina kullin mina tsakanin kowane ɗaya daga cikinta wal masdaril asri da ismul masdar na asali bil fi'ili ga fi'ilin da yake cikin jumla tajidu silatan zaka samu wata sila wasiqatan amintacciya bainahuma a tsakanin akwai sila da take sadarwa tsakanin wancan na farko tsakanin aqarrantu da itirafan da sara da sari'an da raja'a da qahqara da halafa da salasan da daraba da saudan da sauran guda hudun kuma ina fata an gane yawwa zaka tarar da akwai kila mai ƙarfi mai aminci tsakanin su fallafuzul awwalu lafazin farko da kace a qarartu muradifu almasdari shine yake kutuntan masdari wasani na biyu sifatu yana zama sifa ne a karatu da zambi itirafan wa salisu na uku nau'u shine irin nau'insa wa rabi'u na hudu adadu shine adadinsa idan ai shi da mata rawa zuwa ƙarshen abin da kake gani fil qa'idatil ati a cikin qa'idan nan yazo ala tartibi za mu shiga qa'idan gaba Allah ya kai alhamdulillah sai ne to ta'limul muta'allim yau man da wani yaro ne ko wannan da ya kola mutane gyaran gona ne tashi na nawa ta'alimu ko dai su to na hamsin da nawa to ina za mu tashi to ina za a tashi hamsin da shida ta'alimi shafi na hamsin da shida wakilan masu suka ce kuzma safa ka riƙe abin da ya tsarkaka wa da'ama ka zura ka bar abin da ya gurɓata kuma na fi dukkan al'amura balantana a cikin harkar ilimi duk abin da ka yi shi a bakin malami to malami ba annabi ba ne ba mala'ika ba ne zai iya yin daidai zai iya yin kuskure ko to ka riƙe abin da ya tsarkaka ka bar abin da ya gurɓata abin da ya gurɓata ai ma kana mukaddarar abin da zama a gurɓace mashuba wanda aka tuɗanya shi ko abin tuɗanya da adda'afa launi wal fasada da ɓarna in ma da kawo magana mai rauni wanda ba kai a kafa hujja da ita ba kamar masa kayan in ya kawo abin da yake kuskure ne ko ɓarna ne ka ajiye masa kayansa sai iya yin daidai zai iya yin kuskure to amma kowanne mutum ne zai iya gane tsarkakakke ya yi riko da shi ya gane gurɓatacce ya bar shi eh ba ko da mutum ba sai wanda ya kai mukami na ijtihadi to saboda haka abin da ya fi kai dai ka samu amintaccen malami kai riko da shi yawwa in yayi kuskure ku yi kuskure tare in ya yi daidai ku yi daidai tare kamar maganan maulan mu shehu tijjani da zara aro da ya ce da aka tambaye shi ayu ku zabu alai za a iya yi ma ƙarya sai ji ali laran zai tambaye shi za a iya maka ƙarya abinda baka faɗa ba a ce kai ka faɗa a jingina ma yace na'am ƙwarai kuwa yace sai dai idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizan shari idan kuka ji wata magana an ce daga gare ni ne ni na faɗa in ji shehu tijani ya ce to fazinuhu ku auna shi bi mizan shari da ma'auni na shari'a fama wa faqa fa kuzu abin da ya dace da shari'a ku karɓe shi ni ne na faɗa wa ma khalafa fatruku duk abin da ya saba shari'a ko bar shi ko an ce in siri ka ga yau da nan ya fita ko ya fita ya wanke kan to amma kowanne mutum ne yake da ma'aunin shari'a da zai auna kalmar fazinuhu bi mizani shari wannan kalubale ne shau ya jefa mabiyan ta yaya za a auna maganganun malamai da ma'aunin shari'a ne mizanin shari'i a ina aka san shi kaga aiki ne babba to ba kowane mutum ne zai ce zai rike abin da ya yi tsarki ya bar abin da ya gobata ba ba kowane irin mutum ne ya kai matsayin da zai yi awu da ma'auni na shari'a ba sannan mali ya ce wasu mutu shekar imama na ji dattijan malami al'ustaza malami fakarar dini alfaharin addini alkashaniya rahimahullahu ta'ala na ji shi ya kuli yana cewa kana jariyatu abi yusuf rahimahullahu ta'ala baiwar abu yusuf Allah ya ji kansa ta kasance amanatan inda Muhammad ta kasance amana ce a wajen Muhammad ibn al-Hasan rahmatullahi alai lokacin da shi Abu Yusuf al-Hamdani babban malami ne da ya gina manya-manyan almajirai da suka zama gagarabadau bayan wafatin to lokacin da ya rasu ya bar yara ne ƙanana wanda ba su girma ba ba su yi wayo ba kuma da yake malami ne da aka yi a zamanin talauci ba abin da ya bari sai ku gasa kwaya ɗaya wanda wanda nake masa hidima kuma yaransa ba su girma ba to sai sauran almajiran suka yi shawara suka ce to yanzu ba wanda ya dace ya rike wannan kuyanga har yaran nan su girma sai shi Muhammad ibn Hassan daga cikin almajiran shi da malai yake baka labari jariyatu Abi Yusuf rahimahullah kana ta kasance amanatan inda Muhammad amana sai a wajen Muhammad ibn Hassan rahmatullahi alaihi فقال لها محمد محمد بن الحسن وترانا سي تنبي wannan baiwar tace hal ta ta fazina fi hada alwaqti min ajuzu ban tiki shay'an shay'an shine maf'uli na ta fazina hal ta fazina shay'an shin kin haddace wani abu fi hada alwaqti a cikin wannan lokaci da kika yi rayuwa min abi yusuf da shek abu yusuf filfiki a cikin ilimin fikin ko kin kiyaye wani abu na fikin kala ta tela ni ba abin da na haddace ni ne ne ruwa na ko da na da karatun sa na fikin ita a gida take tana masa hidima shi kuma karantarwarsa a makaranta yake in ya fito majalisar karantarwa kaga ba za ta iya sanin wani abu mai yawa daga cikin ilimin da yake ɗauke da shi sai dai kawai abubuwa na aikace da ta ga yana aikata amma maganar abin da ta ji aka ce mata ko ta kiyaye ko ta haddace wani abu ta ce a'a illa annahu sai dai cewa shi abu yusuf kada ya kasance yukariru yana maimaita wani lafazi wa yaqulu yana yawan fadin sahamud dauri sakidu sahamud dauri kibiyar nan da take kewayawa sakidin mai fatsowa ne kamar hausa ta cewa ko mun nisan jifa yau kasa zai fatso ko wannan lafazin zahirin lafazin kenan to amma samu yana zuwa a rago na gado ko ko da za a maganar a shariki da ya tashi ku yangar da suka yi tarayya ba an ce wa samun shariki ba eh samun shariki aka ne kaga rabo kenan to anan ba kibiya ake nufi ba rabo na gado a dauri wanda yake kewayawa daga wannan ya dawo wajen wannan kuma shi wannan ya ƙara koma wajen wancan wannan rabon saƙirin mai saraya ne sai ya kai matakin da zai faɗi ya zama ba komai ya ƙare to sannan rabon gado ya ƙare ka gane ai to fa hasiba zalika minha sai ya haddace wannan mas'ala daga gare ta shi ba bai san ma'anarta ba ya san kuma malamin sa Muhammad menene Abu Yusuf al-Hamdani haka kawai ba zai bata lokaci ya ta maimaita wannan kalmar ba har bai wadda bata fahimci karatu ba ta kiyaye ta haddace a bakinsa ya sa akwai akwai dalili to kafin mas'alatu wannan mas'ala sai ta zama to mushkilatan ala Muhammad ta rikitar ta zama mushkila ga Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala duk da girman ilimin sa da tumbatsa da ya zamanin amma ya kasa gane me ya malu samu dole sake farta ba ishqaluhu bi hadhihi al-kalima sai ya ɗaukaka ƙararsa da wannan rikitarwa bi hadhihi al-kalima ta wannan kalma zuwa ga sauran malamai ya gujiro da ita a taron malamai ne ake nufi da samu dole sakido to malai ce fa alima a dalilin wannan aka san cewa Allah istifada ta mumkina neman fa'ida ta ilimi mai tabbatuwa ta min kulli ahli daga dukkan mutum kaga dai Muhammad ibn Hassan bai yi kamar wannan baiwa ba dan cewa baiwa ce kinni bata san komai na addini ba yana lallabawa yana tambayar ko ta san wani abin da bai sani ba a wajen malami ko sannan da ta gaya masa wannan kalma na samu dole saki ɗin da ya ji bai gane ma'anarsa ba kuma shi bai yi girman kai ba ya ce kamata da fito da wannan da sai ban san ma'anarsa ba halatta bai wani bai yi girman kai ba ya fito da mas'alar shi ne in tafa iskalu da hazin kalima ya ɗaukaka wannan mushkila tasa ta wannan kalma zuwa gaban malamai to sai aka san cewa ashe neman fa'ida ta ilimi matabbaci ya shiga kowane irin mutum to alhamdulillah in ko san da kace sahabu dawul sajidun yayi lamba daya a gurin qauluhu sahabu dawul sajidun yace suratu kamannin wannan mas'ala maridun mara lafiya ne mutum ya ciye lafiyar ajali wa haba abdan lahu sai yayi kyautar wani bawa nasa min maridun aka daga wani mara lafiya da ka gane ai kuma shi wannan da yayi kyautar bawa mara lafiya nan na farko bai mallaki komai ba sai wannan bawa shi ma wancan mara lafiyan da aka bashi kyautar bawan bai mallaki komai ba sai wannan bawan da yanzu aka bashi wa sallamahu ilai kuma mara lafiyan farkon nan da ya kyautar bawan ba wai a baki kadai ba ba wasiya ya in na mutu a bashi ba a'a yana da rai a cikin jinyar wa sallamahu ya miƙa bawan ilaihi zuwa ga wancan mara lafiya na biyu thumma inna al-mawhuba lahu sannan shi ma wanda aka yi masa kyautar bawan majinyaci na biyu wahabahu ya sake yin kyautarsa min al-wahid al-awwal ga wanda ya masa kyautar nan ta farko ya sake mai da maza ka san ba sadaka ba ce sadaka ce ba ta koma wanda yayi amma kyauta ka iya bani baka a kwana biyu daga kana da bukata ni ma na ce da baka ko na sayar baka ko ka sayar mu shi ma wannan muhudi na na biyu da ya miƙa wa alwahid al-awwal fa sallama shi ma sai ya sake miƙa bawan ilaihi zuwa ga matiyacin farkon thumma mata ma sannan kuma suka mutu tare lokaci ɗaya wala ma da lahu ma gairu zalika al-abd dukkan su ba su da wani dukiya da suka barwa magada sai wannan bawan da suka yi kyautar ta a junan to fa innahu waqa fihi ad-dawr to wannan bawan fa kewayawar rabo tana afkuwa a cikin su ka san me yasa shi wannan mara lafiyar farko inda an ce laysa lahu ma malun ghayra zalika al-asl tunda jinyar ajali yake ai bai halatta yayi kyauta sama da sun dukiyar ko ya dauki bawon gaba ɗaya ya ba wancan kaga a ka'idar shari'a za a dawo masa da sultani ko za a dawo da magadansa sultani to tunda har ya miƙa shi wancan kaga yana da sulisi a shari'a duk da gaba da aka ba shi amma shari'a sulusi ta ba shi to amma shi ma ya fa sake ɗauko kyautar bawan nan ya dawo wancan da ba shi kyauta ka ga yana da sulusi a cikinsa ko kuma sulusin nan shi ya mallaka kuma bai halatta ya kyautar abin da ya mallaka ba sai da sulusinsa ka ga sulusin bawan nan da ya mallaka sulusin sulusi ne kaɗai yake da haƙƙin yin kyauta da shi ya bar wa bawansa sulusani na sulusin bawa to ya ɗauka kuma ya dawo da shi gaba eh to a nan dole dauri zai kewaya wa bayanu zalika dauri bayanin wannan dauri huwa shi ne Allah wa rahatar wahidin awwal magadan mai kyautar nan ta farko ya nufa unar sulutan imatin abdi kaji ba tunda yanzu da bawon a hannu babansu ya mutu ya bayar an dawo masa da shi kuma ya mutu bawan yana hannunsa to yanzu abin da za su yi za su ɗauki sulusin kimar wannan bawa ka gane ai su miƙa shi ila warasatul wahidis sani zuwa wajen magadan wanda ya kyautar nan ɗin dan bai tattaci bawan gaba ɗaya ba sulusi kawai za a ba shi tun sannan in su magadan mai kyauta ta biyu ai ubansu ya yi kyauta da bawan da sulusin nasa to yadfa'una ila wasatil awwali za su kunkuɗa wa magadan mutumin da ya mutu wannan majiyacin mai kyauta na farkon za su kai musu sulusa ma aka zo sulusa abin da suka karɓa abin da suka karɓa shine sulusun bawa to za su mayar musu sulusun abin da suka karɓa sun masanan ya tabi wani aka zuwa dahu su ma wancan za su ƙara dawowa da sulusun abin da suka karɓa su ma waɗannan su ƙara dawo musu da sulusun abin da suka karɓa kaga yastamiru al-aklu wa dafu min kilal janibayn miƙawa da kalƙowa zai ci gaba da maimaituwa daga dukkan ɓangarorin guda biyu ila nihayatin ba tare da tsayawa ba ba tare da tikewa ba ma'a tare da cewa an na sama wannan rabon da ake cirowa ai duk sanda aka zo sulhun za za a kira su ma an saka tayi sulhun za za su kira eh to duk da cewa dai a ƙarshe Allah sahama wannan rabon da ake tittirawa kad ya tilu zai kai ila haddin zuwa ga wata iyaka la yutunu taqsimu da ba zai yi a raba shi ba likin nafi saboda kankantarsa to in ya kai matakin da ba zai ragu ba to a inda ya tsaya sai a ce to sai ku rike shi ne rabon ku na ƙarshe kaga ta kidu cewa yawo dai dole ta faɗi duk inda ta tsaya shi ke nan samu dole ta kidu to fahana fa guda a wannan matsala ihtajina mun buƙaci ila hisabi zuwa ga lissafi yumkinu tasihu minhu da inganta wannan rabo yake tabbata daga gare shi alhamdulillah wannan zai shiga hisabi ne na gugurar bangal amma dai ka ji malin samu dole saki alam eh wannan shine abin da baiwa ta ji ba ta san ma'anarsa ba bai rubanta amana da san ma'anar ba sai dai kawai shugaban malamai aka wasa kwakwalwa sannan aka gano ma'anar wannan kalma shi ya mutu da kayansa shi a gunzu ba hamdani ya tafi da kayansa kuma amma Allah ya sa sai an bayyana bai wasa ta kiyaye ta gaya wa mai rukun da shi kuma ya kai wa malamai aka tantance eh akwai mukutaru hadisi na nawa na'am ko shafi tukun shafi na cikin da biyar hadisi na ishirin da nawa to farko kenan farkon shafi alaikum bil qana'at manzo Allah ya ce na hore ku da qana'a shine isuwa da abin da Allah ya baka arzikin da Allah ya tsaga ya baka a rayuwa ka isu da shi ka gode wa Allah ka daina hango wanda yake sama da kai ko wanda aka ba shi falala ta duniya fiye da yanda aka baka wannan shine ana ta masa alqana'atu bil qalil isuwa da dan kadan da Allah ya baka na nahnu qasamna bainahum ma'ishata wa hayati dunya fa innal qana'ata mudalata domin ita qana'a malun dukiya ce la yanfudu da baya kare inda Allah ya alfa ka da qana'a to ka samu wani check ko wani account wanda kullum sai dai ka je ka sa ATM ka dinga zuraro kuɗi ba tare da ya ƙare ba dukiya ce da baya ƙarewa rawahu tabarani alaikum bi la ilaha illa Allah wal istighfar mazalika na hore ku da yawaita la ilaha illa Allah wal istighfari da yin istighfari fa aktiru minhu ma ku yawaita waɗannan abubuwa guda biyu hayrala da istighfari fa inna iblisa domin shaidan iblis kala yace ahlaktu an-nasa bi dhunubi na halaka mutane da aikata zunubai na sa su shan giya da sata da tata da ƙarya da zina da sauransu wa ahlakuni bi la ilaha illa Allah wal istighfar su kuma sun halaka ni da yawan la ilaha illa Allah da yin istighfar falamma ra'aytu zalika yayin da naga wannan cewa duk zunubin da nasu suka aikata in dai aqidar su ingantacciya ce kuma suna yawan hailala da istighfari to a halaftu sai na halaka su bil ahwa'i da soye soyen zuciya san zuciya shi ko mai san zuciya Allah ba karɓa ibadarsa wa hum yasabuna su suna da san annahu mutaduna suna shiriwa alhali aqidar su batacciya ce ta san zuciya ce kamar kawarijawa da mutazilawa da rawatebawa da makamantansu rawahu abu ya ala an abi bakari al'alimu kaga malami wal muta'allimu da mai neman ilimi sharika ne masu tarayya da juna ne tilka da cikin alheri domin sai da malami ake samun mai neman ilimi sai da mai neman ilimi ake gane malami to saboda haka sun yi tarayya da cikin alheri imana duk lokacin da aka zauna ana karatu irin ladan da Allah yake rubutawa malamin to haka ake rubutawa shi ne neman ilimi wasairun naji sauran mutane ga magari wanda ba ɗalibai ba ba malamai ba la kai da fi ba alheri a tare da ko ma su waye ba in dai ba sa karatu ba sa karantarwa to suna cikin sa'irun nas la khaira fi ba alheri a cikin rawahu tabarani an abi dardani al alimu kaga shi malami idza arada bi ilmi wajha allah idan ya nufi zatin Allah da ilimin nasa abinda mai ta'alimi ya ta kokuwa da mu a fasali na farko ko ya kawo fasulun finni yake halatta alluri ko fasali kenan cikin yin niyya ita ce ikilasi halatta alluri a halin neman ilimin to duk mutumin da Allah ya taimake shi da ikilasi arada ya nufi wajen lahi zatin Allah ta'ala ilimi da ilimin nasa lokacin da yake neman ilimin to habahu kullu shay'in kowanne abu zai tsorace shi kullu shay'in kowanne abu habahu zai ji tsoron in dai kai dan Allah kai ko sarkin da ruku ne sai yayi shakkar ka ba zai iya walakanta ka ba ba zai iya haye maka ba in dai akwai ikhlasi cikin ilimin nasa wa idza arada an yuksara bi rukunuza amma duk lokacin da malami ya canja niyya yayi nufin ya kare taskoki alkunuz yayi ne na kalbi taska walibina yakunzuna zahaba wal fiddata ya mai da ilimin abin neman duniya ka gane ai yana tallar ilimin wajen sarakuna ko wajen gwamnoni ko 'yan majalisu ko ciyamoni ko kwamishinoni ga sunan dai ko ministoci ko wajen attajirai eh musamman irin masu yada ilimi ta social media ko masu kafa kyamara a social media ko a gidan tv ana ɗauka ana watsawa to dole mutum ya taka tsantsan da yawa riya takan shiga da son birgewa da son nuna iyawa to duk lokacin da shaitan ya shigo da ba wannan to ya can ya ta da shi daga niyyar kyakkyawa ya mai da shi a wajen tara taskokin abin duniya to duk lokacin da malami ya canja niyya game da ilimin sa ya zama yana yi ne don neman abin duniya zahaba ko haba min kulli shay shi malamin haba min kulli shay sai ya ji tsoron dukkan komai abin da bai kai ya tsora kai ba ma zai firgita shi dan karamin ɗalibi da bai kai ya yi magana a kansa ba ma zai zo ya sake yin gumi saboda me ya saki layi ya saki niyya mai kyau saboda haka sai Allah ya cire taimakonsa da kwaljinin da yake ba shi kowa ma ya rena shi ya zo kuma yana jin tsoron kowa in ko ya nufi zafin Allah habahu kullu shay kowanne abu zai tsorace shi in kuwa yana nufin tara taskocin duniya to kuma haba min kulli shay zai ji tsoron dukkan komai rawahu dalami an anas al alimu kaga malami wal ilmu da ilmun wal amalu da aikin fil jannati duk yan aljanna ne in dai malami ne eh yana da ilimi har aka ce masa malami kuma yayi aiki da ilimin to gaba ɗayan su za su shiga aljanna da shi din da ilimin da kuma aiki da ilimin. Bai za lam ya'mal al-amil bima ya'lamu amma yayin da malami bai yi aiki da abin da ya sani ba to in an je lahira kana al-ilmu wal amalu fil janna da ilimin da aikin Allah zai sa su a cikin aljanna wa kana al-alimu fil nar malamin shi kadai zai kasance a wuta dan Allah ba zai sa ilimi a wuta ba ba zai sa aiki mai kyau da aka yi a zahiri a wuta ba sai dai shi wanda ya aiki ya ɓata niyyar rawahu dailami al'adulu kaga adalci hasanu abu ne mai kyau adalci a wajen kowa kowa ya yi adalci da sarakuna da talakawan da attajiransu kowa ya yi adalci hasanu abu ne mai kyau walakin fil umarai a hasanu sai dai adalci a hasanu shine mafi kyau fil umara a cikin sarakuna masu mulki ya fi kyau ya fi ba da ma'ana a ɓangaren sarakuna amma kowa ana son yayi adalci inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan sannan maza Allah ce as-saka'u kyauta hasanu abu ne mai kyau walakin fil adli yayi ahsan sai dai kyauta a cikin sarakuna ita ce mafi a cikin mawadata masu kuɗi a hasan ita ce mafi kyau e talaka ma in yayi kyauta yayi karfin hali juhudul muqilli yayi kokari ya danne yayi age duk da bayi da shi ya bayan abu ne mai kyau walakin fil agni yayi ahsan sai dai kyauta da ka fito daga cikin mawadata a hasan ita ce mafi kyau sannan maza ta alwarau tsantsanin duniya hasanu abu ne mai kyau walakin sai dai fil ulama'i a hasanu ta fi kyau a cikin malamai jahili ma in yayi tsantsanin duniya abu ne mai kyau in yayi zuhudu gudun duniya abu ne mai kyau amma a samu tsantsani da gudun duniya a cikin malamai a hasanu shi ya fi kyau asabru haƙuri hasanu abu ne mai kyau walakin fil fuqara'i a hasanu sai dai haƙuri ga talakawa shine mafi kyau kai haƙuri da talaucin da Allah ya ɗora maka kar ka dinga hanji abin da Allah ya ba wani kar ka kasa haƙuri ka je ka yi sata ko ka ci amana in an baka riƙon amana ko ka yi ha'inci cikin abin da kake aikatawa wai don ka samu kuɗi yawwa in dai haƙuri ne fil fuqara'i a hasanu ya fi kyau a cikin talakawa yace at-taubatu hasanatun tuba kyakkyawa ce ga tsoho ɗan shekara tamanin ko saba'in ko sittin ko gwarzo mai shekara arba'in hamsin walakin sai dai fi shababi a hasanu tuba ga samari ita ce mafi kyau sai kana saurayi sabon Allah bai ratsa ya zama jinin jikinka da sabo a gare ka ba ka yage ka bari ka bi Allah tun da kuruciya a hasanu shine mafi kyau akan sai ka tsufa sannan ka ce za ka tuba ai ba kowa ne yake tsufa ba da yawa suna mutuwa tun suna samari alhaya'u hasanu kunya abu ne mai kyau walakin fil nisa'i hasanu sai dai kunya ga mata ya ita ce mafi kyau namiji in yaji kunya abu ne mai kyau alhaya'u la la yati illa bil khair kunya ba ta zuwa sai da alheri to amma a samu kunya ga mataye a hasanu ta fi kyau ta fi kawata su rawahu dalilin an umar to alhamdulillah sai ne fatiha da salatul fatih Allah biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله